أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وساته بنظرة تأتي لنا بالظفر ومن كاو a irin wannan dai halaye masu kyau na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da allah ya yi makirari da shi kwarewa da dacewa da duk dokar da ya sa shi yake fara binta sallallahu alaihi wasallama da kuma irin wannan shiryawa na sahabbai waɗannan mazaje da ya yi musu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya canja duniya ga baki ɗaya sunan duniya kafin ya zo jahiliya sunan mutanen jahilai lokacin jahiliya lokacin da zalunci da komai amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gyara duniya ta zama khairu quruni ita ce fiyayyen karni ita ce fiyayyen karni ba za a ƙara samun wani karni irin wannan ba daga sanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai in mahadi ya tsaya shi mahadi in ya tsaya to shi ne wanda kuma zamaninsa shi abin ya fi ƙarfin hankali ma da mage da kare sai kaga ana kwance waje ɗaya da zaki da barewa sai kaga ana zaune waje ɗaya abin da ba su taɓa haɗuwa ba sai ga in mahadi ya zo saboda kuma shi kuma haka zamanin yake kuɗin nan da babu dukiyan nan da babu amma zamanin ma'adi haka za a dinga zubar da shi kamar banza haka zai dinga zubar da kuɗi ya dinga kyauta ya dinga bayar da kuɗi har a fito da kuɗi ma ba mai so haka zamanin mahadi zai zo to mun gode Allah Allah ya nuna shehu yana daga karamarsa duk wani abu da aka yi maganar faruwansa an gan shi a zamanin shehu Ibrahim daga Allah ba shiryawa ba don haka ko su masoya sun kutsa sun faɗa ma wani suna duk abin da wannan sunan zai zo da shi sun gan shi ne ba wai tsabar soyayya ba ne faffa malami ne muhammad bin abdullahi wajen sayyid yana cewa malaminmu alƙaci ne alƙalin alƙalan ma mutane da baki da ya zo ya ga halarar shehu ya ga abubuwa ya ga irin waɗannan abubuwa yake cewa fi hadarati sheki sirrun hadirun bari li hadirin ahwaziyin fikri aw bari in ta fi hadarata hulkul yajtama ata jihadin nono wa sabbi wal mallahi wal haji a halwar shehu ibrahim akwai sirrun akwai sirri hadirun bari a sarari a boye daga a sarari za ka ga sirri na kuma abin da yake a boye ma ya fi wannan sarari da boye amma fa ga mai hankali ga mai kula li hadirin hawazi al-fikri aw badi mai kaifin hankali mai kula lalle zai ga wannan kuma ma ko ma gaulan da ya zo ya san dai wani abu yana nan wajen dan me in ta fi hadarata wal uliya in ka zo hadarar shehu madaukaki a din nan ishtama ta da zaka hadu a hadarar shehu bin nun wa zabbi zaka ga kifi da damo suna zaune a waje daya wai fasaha ce shi kifi dai bai rayuwa sai a ruwa a teku shi ko damo bai rayuwa sai a cikin sahara dokar can inda digirin rana ya kai digirin zafi ya kai ƙarshe 100 over 100 ko da wani abu in yace zai zauna a nan mutar to shi ko damo yawwa nan ne aljannarsa da za yanzu da ka kawo kifi na wajen soyewa zai shi a to wai in ka zo hazarar shehu za ka ga wanda shi misalinsa damo ne mai za a ga wanda shi misalinsa sanyi ne ko ka amma ga sa zaune waje ɗaya ita ma ta jihadi nono wa zabbi za ka haɗu da kifi da damo wal mallahi wal hadi za ka haɗu da matukin jirgin sama kaga dai ai sama ne kuma wal hadi da mai korara kuma ko ka matukin jirgin ruwa ko ka abu da matukin jirgin ruwa da matukin jirgin sama ga sa a zaune da mai kora raƙumi a daji da wanda ya hau roket ya je duniya sau gasa a zaune kaga da manzalla sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa magana to in ya faɗa kuma shi an ba shi jawami alkali sallallahu alaihi ƙarshen fusaha to kuma nan kowa iya ƙarfinsa iya malitarsa amma dai duk malamai suna nan akan zahirin nan da kaci haka ne amma yana iya yiwuwa wani kwatance ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da zaki da bariya zauna waje ɗaya da kare da mage to hakan ne kuma hakan ma an gani din an gani dan a wannan a wannan zamanin shan aka so ma serika serika irin waɗannan turawa masu wasa da zakuna da karnuka da da maguna gashi nan da abubuwa dai gashi nan to kuma in ma kinaya ne dai to kaga dai ga mallahu ga hadi ga dabbi ga nunu ga kaza a waje ɗaya ga basarage ga talaka duk wajen zaman su daya duk wajen zaman su daya ga soja ga kansan su ga haka dai haka rashe wuce ga to mun gode Allah an ga wannan Allah ya ba shi wannan kalifanci a cikin faila duk ai ana ta magana wannan ko to da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa waɗannan jama'a da to sai wani sulhu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa cikin gida ya kafa gari ya kafa cikin gida ya kafa madina ya kafa gari ya kafa yan ƙasa misali yanzu a ce nigeria kasa an kafa yan ƙasa da koma waye dan nigeria misali to ya zama dan nigeria kuma za a kara nigeria da shi kuma haƙƙin nigeria constitution din nigeria ya hau kansa ko kowa ya dan faila ma yanzu ya zama dan faila ya zama dan gida kwanto shi din faila ya hau kansa duk kaza kaza to dan na waje kuma fa da yawa waɗanda suke tashi yanzu su ce za su ta yaƙe yaƙe koko za su kafa musulunci koko ba sa ganin abin da ya wuce karkashin kafarsu zato suke yi addini daga karkashin kafarsu din nan ko daga kofar gidan nan nasu din nan kofar ko maka da musulmin duniya suke ta zuwa da take da kuɗin kaza ba ta isa ta tsaya da kanta ba dole sai ta yi abota da ƙasashen gabas ta tsakiya tana cikin alliance ɗin gabas ta tsakiya yanzu saudiya tana cikin alliance ɗin kalijul arabi akwai ƙungiyar kalijul arabi wannan kenan an san su ga suna ƙungiyar kalijul arabi sannan tana daga cikin kungiyar kuma gaban ta tsakiya din ma kaumiya arabiya din ma haɗin kan larabawa din duk gaba ɗaya sannan kuma tana da kawancanta ita kawa america ce ita kawa america ce ita kawa ingila ce ita kawar kaza kaza amma bata cika shiri da rasha ba bata cika shiri da kaza kaza kaza ba in iran din ce ita ma da shi'an da kowaye din da ahalbaitin da waye bata isa ta tsaya da kanta ba ita ma tana daga cikin kawancen kasashen farisa tekun farisa da kaza ita ma tana da nata kawayen na turawan kawar kuma kocin ce kawar rasha ce ita kuma ba sa shiri da america kawar rasha ce ita kuma duk gaba kowace kasa sai kaga akwai kawancen su na cikin gida na kabilu idan a bakin wani teku suke akwai kawancen wannan pacific ocean ko kawancen atlantic ocean ko kawancen kaza ko kawancen akwai wannan kawance sannan kuma ga kawancen kuma manyan shegu na duniya to kuma dole sai kayi kawa da wani inda haka ba aka zauna lafiya ba inda aka zauna lafiya ba to ko daular musulunci ba za ta fita daga wannan ba tunda duk annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ba wai mutum ya zaci gaula kawai zai zo ya kakkashe mutane ya kakkashe mutane ya ce ya kafa daular musulunci ya koma gindin bishiya yana sai da aswaki shine ya kafa daular musulunci ba ba ruwansa da kasashen afirka yanzu in nan nigeria ne misali ka kafa daular musulunci in ma dai ka kafa ta a arewa in ma dai ka kafa ta a kudu in ma an san iya jogurafin da kake dole sai ka hukuncin wannan waje duk gabaki daya to sannan kuma dole ne kowaye kai ko daga sama da yanzu ka sauko dai sai ka zama kana daga cikin kawancan afirka din nan in ba haka ba su haɗe ma kai ba za su yi kasuwanci da kai ba ba za su fita ba sai tun da dai an riga turawan duk sun shirya wannan tsiyar tun ma ba wannan tsiyar ka ji dai akwai wannan kawancan duk gaba ki dai bare yanzu ba za ka iya ɗaukan kayan kasuwancin ka ba jirgin ruwanka ba zai fita jikin garin wani ba ba zai fi jikin garin wani ba zai idan ka shiga gabar kilomita ko talatin ne kowace ƙasa yanzu Legas ɗin nan teku wajen kilomita ko talatin ne to na Nijeriya ne amma ya shiga talatin na majalisar ɗinkin duniya ne to ta ina za ka shiga in ka tako na Nijeriya yanzu ka taɓa ta in ba sanin ta in ba ma izini ba yanzu yanzu a tashi roket ya fada abu in ka shiga kilomita talatin kuma wai ka shiga tekun majalisar ɗinkin duniya duniyar da an rage wa Allah ita kuma ba yanda za ka ka fita to ai ka ga to dole ba in za duk abin da za ka yi ko sai fa ka tattaro waɗannan abubuwa duka sai dai in daula ne kai irin yanzu ga yanzu yanzu a haɗa a rukurkushe mutum ma gwara ma da bai da'awar ba ya zauna abu ne ba wasa ba to yanzu sai ka shiga haɗin kan afirka ecowas ko afirka ma ta ta nan ta yamma akwai afirka ta tsakiya su ma haɗin kansu akwai afirka ta gab central africa ban akwai nasu su ma to wannan kenan fa ko sannan idan musulmi ne kai kuma akwai haɗin kan ƙasashen musulmi haɗin kan ƙasashen musulmi duka baki da yana nan turkiya yana kaza kaza dole sai ka shiga in kuma a cikin wannan shine haɗin kan ƙasashen banda shi'a su ma suna da nasu in kasashen musulmi ahli sunnati ya kawai in kuma musulmin ma kai kai ba wahabi to su ma akwai nasu akwai nasu akwai wanda shehu ya kafa musu bayan shehu kuma suka mai da ita tasu rabidatul alamul islami din nan sai gaba kiriya kuma ta da in kaza ne ko ina dai sai ka san abu mamaki hatta karatu faɗi duk karatun da kaga dama sai an ce wannan karatun mutanen kaza ne akwai karatun malaman afirka akwai ruwayan malaman sham akwai ruwayan malaman iraki akwai ruwayan malaman hijab akwai ruwayan malaman bukhara akwai ruwayan malaman asfuhanu akwai ruwayan ko hadisin ba wai haka yake sakaka ba sai a ce wannan ruwayan malaman sham ne su ne duk ruwayoyinsu da kaza kaza da haka musnadi zaka ji musnadin mutanen sham musnadin mutanen makadasi mutanen asfuhanu haka to ikon Allah waɗannan jikin kwa masu tada hayaniya da kaza duk ba su iya za su da wannan masaniya kawai ne ake kawai da ka zo ka kakkashe ko mutanen karo ko ka zo ka kakkashe mutanen kaduna ko ka zo ka kakkashe mutanen zamfara ko ka shikenan ka zama daular musulunci ka yi kaza ko a nigeria ma ya za ka da ita tukun ba abuwa to don haka to haka yanzu kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gari an yi wa gari nasa constitution din daban shine madina duk ɗan madina yanzu kowaye kuma gari mai mai daban-daban ɗin addinatai da yahuda ya zai ta yahudancinsa da nasara ya zai ta nasarancinsa mu musulmi ɗalibi ta musuluncinmu mu zauna lafiya ɗan ba mu ma ya je amma dai in yaki ya zo wa gari duk an haɗu duk wanda ya je ya tsokana mutanensa kuma kabila kaza ta je ta a kaza ansaru kaza kaza to bayan annabi sallallahu yanzu gari ya kafu gari zai zauna lafiya gari zai yi ciniki ba kowa zai tsangwama kowa kowa yana girmama kowa kowa kaza kaza to yanzu sai kuma wajafa ya za ku yi da waje ya za ku yi da waje yanzu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan wasiƙa ta ta gari jibin wannan a fatin shekara dubu da ɗari biyar fa ake wannan tun kafin Geneva tun kafin wace ce duka ba ga wannan bature ne zai ci mu da bugu ai mu muka bar karantarwa addini kaza kaza kaza in dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi abu ya tabbatar da shi to ko wata gwamnati ta zo bayansa ta tsarka kan ma ko ta kalifofin radiyallahu ko ta zuba ko sun yi iya nasu dai ba su warware wannan na annabi ba wannan na annabi shine asli shine zaman lafiya shine ma'anar hadisin man hadisa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu duk akan wayannan ne aka mai da lalle ya tafi ma akan zancen addinin amma dai amuru aka ce kuma in kana duba tarihi za ga an ce zamanin kila kalifancin wane a zamanin kalifancin sai na baka a hadasa kaza shi ne ta taba abu amma zamanin sai na baka da an ce a hadasa kaza a hadasa kaza ya farar da kaza ya farar da gidan kurkuku ya farar da kotu ya farar da kaza haka zamanin sai na usman ya farar da kiran sallah na biyu ya farar da kaza ya fa haka zamanin umayyawa sun farar da sun yi kaza sun yi kaza kaza duk wannan kenan to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa wannan kasa ta Madina ƙasa mai jama'a mabambanta mai yare mabambanta yahudawa larabawa kaza mai mutane mabambanta baki yan ƙasa kaza mai addinatai mabambanta yahudanci nasaranci musulunci yanzu da ya zo yan ragowar masu bautar gunkin ma ƙasa mabambanta akwai yan da sun tsarkake sun bi gwamnati sosai sun bi Allah sun bi manzo Allah sallah akwai yan da akwai ragowar munafunci ta ko ina ta Abdullahi bin Ubay bin Salul daga amma dai duk a zauna lafiya kowa ya je nasa ba a ce kaza ba yanzu manzo Allah sa wannan shine ake cewa gwamnatin haɗin kai haɗin gambiza haɗin 'yan ƙasa gwamnatin jama'a duk baki da yawa ba ta wa'yansu kabila ba kabilansu ba ta wani kaza a ta kowa da kowa duk baki da hijirar din nan da ake da kowa da kowa to wannan kenan to bayan addinin su gashi addinin musulunci dai shine kusan shine addinin gwamnati ma amma dai bata hana kuma kowa ya je nasa ba amma dai addinin gwamnati gashi shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da siyasarta da kuma duk an yi wannan to manzo Allah kuma sai ya ga yanzu kuma ya kulla kuma alaka yanzu kuma ya kulla alaka kuma da mutanen waje babban maki dama Qurayshawa an san su su ne yanzu babban Qurayshawa mutanen Makka su ne babban makiya su ne wa'anda aka gudo dama aka zo su ne wa'anda dama kaza wannan an an san su to za su iya haɗa kai to bari a yi riga a yi riga a yi riga a kukulla kuma kawance da wa'anda za su iya zuwa su kawanta ko wa'anda ko yaki ya tashi tsakanin manzo Allah da Qurayshawa dai ba za su taimaka Qurayshawan ba kuma ba su ba su yaka annabi ko da ba su taimaki annabi ba zai amma su zauna lafiya ya zama annabi da ya ji da makiyansa dai na gaba to duk gaba gida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da kulla sulhu da shauran kabilun da suke kewaye da maka garuruwan da suke kewaye da maka sannan da garuruwan da suke kan hanya har zuwa maka a garuruwan da suke kewaye da madina kai sannan da garuruwan da suke kan hanya har zuwa maka da garuruwan da suke kan sannan kuma dole ƙasa ta san ita ma waye makocinka ne an ce aljaru qabla dari ka san waye makocinka kafin gida dole ne dan dole kuma a san su waye ne kuma a wannan lokaci ba wanda gwamnati take haɗe da su kowanne ɗan daba ne a daji da jama'ansa da 'ya'yansa wata kabila ce kawai wata 'ya'yan gida kaza ne haka za su je su wani zama a gindin wata rijiya su dinga abu in sun ga dugu-dugu su fashi su waye to duniya ba ta zauna kawai yan daba haka a warkace a duniya a'a dole a zama ana kashin tsari yanzu dole kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya gane kuma ko suwaye ma makotan Madina duk gaba daya wanda za a kulla alkawari da shi a zauna lafiya a kulla wanda zai iya shiga ƙarƙashin gwamnati wanda kuma ya tashi ya bar wajen ma jidde ya yi wanda haka to kuma manzo Allah ya soma wannan sallallahu alaihi wasallama to zai shirya wannan abu yadda za a zauna lafiya to sai manzo Allah ya kafa tsarin sauƙaƙe abubuwa yanzu a sauƙaƙe komai wannan shi ne farko sannan da yafiya ai mutan madinan nan kila suna faɗa da wani kila yanzu wani da ake so a kulla zaman lafiya da shi kila ai yana da faɗa da wannan sabon gari da aka zo to manzo Allah ya kulla ayi yafiya tukun ayi yafiya duk in ba a so ba a yayyafe wa juna ba ba za a taba ci gaba ba abu dai ya faru ko to a yafe wa juna ko kuma kuna so ku kafa kuna so ku kafa wani sabon abu kuna so kafa ko kana so kai ma ka kafa wata sabuwar ƙasa kai maganin cin hanci a wannan ƙasar to dole sai ka fara yafiya tukun an ba haka ba har ka gama abin da kake yi su waɗanda kake so kama din nan ba su yarda ba za su baka ka ci nasara ba duk kaza kaza to haka to dole farkon abin da wannan hikima ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dauka ba da kowa ake ba mutum ya dauka shi zai huta in mutum farkon abin da annabi ya fara kenan zancen rangwame ko bai a sauƙaƙe shi to in macucin ne amma in ya san yanzu dai to ai shi ma macucin ne kila yayi nadama kila ya ya yi nadama ya yi istighfar ya yi kaza kaza kaza yanzu neman wanda zai dan ja shi a jiki ya tsarkake shi yake yi to in aka yabe masa aka ce kaza sai ka ga an shirya kuma wata sabuwan gwamnati yanzu da shi dama ai ya san kan tsiya din sai ga an shirya sabuwar kila ma ya dawo da abin kila abin yana nan kila ya fafaɗi na wa'yansu ma duk su dawo da shi amma in ya san yanzu shi ake so ma a kama ma kusa ma ba zai yiwu ba to haka mu ma yan faila din duk gaba kida ba haka kawai shehi zai tashi ya ta zagin mutane yan hakika ne ba ruwan shehu da to in ba ruwan shehu da zuwa ka kaiwa in ba ruwan shehu da zuwa ka kaiwa iblis ko kuwa makiyin manzon Allah ka shi ya dauka ko ka dan buna za a yi to dan shehu dan buna za a yi ka san imamu buni shi ma an ce har ya kusa a Afirka nan aka yi shi Tunis a Afirka nan aka yi shi ba dan irin shehu nan farkwanci ne da shi ba dan barkwanci ne da shi ba da haka ba mazhaba ilimi dai ba kamar na buni sannan asrar da Allah ya sanar da shi da abubuwa Tunis a nan tunan shi ne mai shamsu ma'arifin kubura da shamsu ma'arifin sugura da su man bau usulin hikima din nan da ya yi littafai da yawa haka kuma a cikin ilimin ma yana daga cikin malaman tunis na mazhaban malikiya da kaza da aika to sai dai barkwanci ne da shi shi kenan malamai kuma suka yi abu shi ya je daji ya samu masu bautan gunki ya ce kai a kun furo kuwa tara wani ice banza ku ni ne Allah to in za ku bautawa kai ka isa kai me kuke so ne wai a yi kaza kawai sai ya yi dabarinsa kawai sai abin ya ta a kai lalle ga gangariyan Allah lalle ga gangariyan Allah ya zo to Allah ne nake so sallah ko ta ishe yone zan yi da ita duk shekara in kun yi noma ku tara min kayan noma kawai yau ka ba yone zan yi da ita sallah ku ko addu'a ku yake na duk shekara mutane sun yi noma a tara hatsi a ɗan buna ya zo da rakuma da waye ya lallabta ya ce to an yi muku albarka ce an yarda da ku an yi gaba shi ke na Allah ya gaba to malamai dama ya dame su ko an yi aji wata gir malamai ai ba sai malamai suka ci aka je aka tabbatar haka ne ai je aka yi shi wajen sarki aka yi ai dan bune ya kafurta ya ji ya samu mutane a daji maguzawa ya musulantar da su amma ya ya ce shine Allah ma kansa shekara yana zuwa tsara mahasi sarki ce a zo da a zo da malam malam ka ji abin da aka ce kai ne yace kwarai kuwa sarki au malam ka ji ce kwarai kuwa sarki ni ne ubangijin su hatsi suke tara mun duk shekara to sarkin ya san malami ne kuma sarki yana da hankali sai ce to malam akwai wani abu da aka dogara da shi ne ko karatu yace kwarai mana to malam ne yace ji ne Allah ya ce ba ruwanka da su wa annal kafirina la maula lahu kafirai ba su da ubangiji nace Allah ba ni kai mawadaci ne kai na asibiti nace Allah kai mawadaci ne Allah ni ba ni sarki ya dariya ya da ishe malam je a masalantar da su duk abin da suke baka zan ba ishe yanzu kuwa karya nake ishe na je masalantar da su ya je masalantar da su dan buna to shi malamai suna sai da malaman iraki da na ila ne suka da su su kunya tashi to yaya shi ne ba zai kayu ba amma labari ya zo ubansa jahili ne ya iya karatu ko bai ba suka ce a mun gama in muka je muka wulakanta ubansa ma ai shi kenan dai mun dan samu aka ce malamai sun haɗo hajiyoyi na ƙasashe za a zo a gaida malam kenan to sai a za a zo a gaida baban malam to sai ya kira baba ya ce baba malaman nan ba dan Allah su zo gaida kai ba so su ce to zage ka zage ni idan an gama liyafa an gama komai al'adan malami za su ce suna da tambaya sun san suna ganin kai malami ne duk abin da suka tambaya ka ce an yi sabani kai shiru abin da suka tambaya malam ka ce an yi sabani kai shiru su malamai ne sun san ba wata matsala a addini sai an ce an yi sabani kuma kai shiru kan maga ba zai ce Ike na aka zo aka yi liyafa aka ai mun zo gaida baba ai wanda ya haifo mana irin wannan malami a duniya mai zami masa in ba godiya Allah ga kaza ka aka ji aka gama kowa suka ta to da tijar ai muna dan so mai ma tambaya ita ai kudin abin da kuka dama ku tambaya wannan ya ce me ya kaza ce an yi saɓani sai ya shiru kai wannan malami ya duba nan yanzu tsohon shi ma ya kai ilimin haka to me ya kaza ce an yi saɓani sai ya shiru sai ne ta barin maganin sa to Allah bai ce an yi saɓani a cikin Allah da ɗan bune ta ƙwarai mana salisu salasa ko wayan sun ce uku ne mu mun ce ɗaya ne ba a yi zaɓa zalani wanda ya kore wa shehu jama'a in dai ba so yake ya ba dan buna ba shehu imamul buni imamul buni in dai ba so yake ba imamul buni ko ya ba mai annabi ba ina zai ce a'a ya biya za a yi ka jawo su a jiki ka nuna musu yadda abu yake duk mutumin da ka ce yadda abin hannunka sai ka nuna man na na hannunka ya fi wannan na shi da kansa zai yar a ba a ka ce mutum ya yadda abin hannunsa ba ka nuna man wani ba to wannan manzo Allah sallallahu yanzu ai abin da manzo Allah ya fara yi kenan a sauƙaƙe komai dama addinin sauƙi ne sannan a yi yafiya wanda su larabawa a wannan lokacin ba san wannan ba ba san wannan ba a ce wai a yaje ai shi balarabe unsur aka ka zaliman au mazluma taimaki dan uwanka shi ne azzalimu ko shi ake zalunta ba dai dan uwanka bane taimaka shi ko shi ne azzalimin taimaka shi sai a ce ai dan uwansa ya taimaka ya san dai azzalimi ne amma dan uwansa ya taimaka kuma bi dan uwanka ko makaryaci ne laraba suke da wannan kuma ba zancen yadiya kai in ka yabe ai kai ragwanta ai ka kai da kake ajiyi mai tada karan hanci wanda baka yadda da wulakanci ba baka yadda da kaza dai wannan abu na banza to manzo Allah ya ce a'a duk ayyabiya ka gani wannan fayajiyan Madina ce da makotan Madina sabuwar gwamnati yarinya ka azaci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne dan ba shi da karfi ko dan ba shi da abu ranar da annabi yake karshen karfi kusan jazira laraba duk a hannunsa take ranar fato makata hudubar da ya suka fato makata me ya nuna ya biya ya nuna yace duk wani jini na binne sha karkashin kafata farkon jin da zan fara yafewa jinin gidanmu dan abdul mutallab da aka kashe banu bakar suka kashe muke ta na yafe shi wannan sannan ko ko a yanzu duk a yafe wannan duk wata riba duk wata bashi da ruwa dinnan to an yi bashin ruwan to duk wani bashi da ruwa na yadda shi babu kowa kan kudin kawai farkon ruwan da zan yar ruwan gidanmu ruwan abbas ga shi dan abdul mutallab ne kudi ne biya ba da bashi suka da ruwa ranar da aka zubar da farkon ruwan da zan fara zubarwa ruwan gidanmu shine bashin abbas dan abdul mutallab haka annabi ya dinga yi da gidansu ya fara da kaza shi kenan ko aka zama kamar yanzu aka haifi kowa sai aka sai aka gina abu amma an kace sai ka mun ci baya to sai dai Allah ya sauke haka dai za a yi sai amma bayan bata gama bincikuwa ba bare wata sabuwar gaba to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana to kowa ya dau wannan abu inda yana so ya gina gaba ya yafe baya a yi kaza to shikenan zancen kowa ya yi laifi kowa ya ji aya ta wani a ne su jawo wancan din da ake ganin a koya mata tafiya in shaidin ya san hanyar idan bai san hanyar ba shi ma ya falyo hajjar ilallah wa rasulu ya tafi wajen wani na gaba da shi ya je ya tafi wajen wanda ya san hanya in ba haka ba shi zai dai ta ce ba alheri zai ta tafiya duk gaba da to laraba ba san wannan abu ba ya biya da a ce a sassauke larabawan da sai dai balin baya mu muna tare da wani kowaye ko ya bata ko ya gyara su suna tare da shi da kuma a ta zurfafa abubuwa a ta bala'i dai a kan rakumi sai a kashe gari guda a kan sanda a kashe kaza kaza amma yau annabi ya zo ya ce duk yayi yafe wannan sallallahu alaihi wasallama to garuruwa na kusa da suke zaune da suka kewaye madina kusan garuruwan yahudawa ne kamar yadda muka faɗa akwai waɗansu kaɗan a ciki yanzu wacce alkawari da aka yi da yahudawa nan na cikin madina ne amma yanzu makotan madina ma akwai garuruwan yahudawa dai duk da dai ba su nuna kiyayya ba amma dai ba su bu ba to za su iya kuma haɗa kai da abu sufiyan duk abin da zai faru ya faru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kulla sulhu da su duk yahudawan da suke kewaye da madina kuma kuma za mu zo duk laraba ma da suke kewaye da madina muzaina da ya yi kulla sulhu da su za mu zazo duk to sai manzo Allah ya kulla sulhu da waɗannan a yi takardar yarjejeniya a yi ƙawance a yi ƙawance yana daga abin da ya kulla a cikin sulhu manzo Allah ya ban musu yancin su ga baki daya ba wai suna karkashin sa sai abin da ya ga dama oh su je su zauna su al'umma ce jama'a ce masu kaza amma dai suna zaune da gwamnatin Madina lafiya sun zama abokai ba za su taya wani ya yaƙe ta ba su ma ba gwamnatin Madina ba ta taɓa wani su yaƙe su ba manzo Allah ya ban musu yancin su na kasuwancin su na komai sannan manzo Allah ya ba musu yancin su na addini su yi yahudancin su su shiga masallacin yahudancin su su ma nasara su yi nasarancin su su shiga cocin su su yi komai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su manzo Allah bai bi siyasar nesantawa ba kora a'a a fita a ban mun kasa a fita manzo Allah bai bi wannan ba manzo Allah bai yi wannan siyasar ba manzo Allah bai bi siyasar kwace amma kwace ba na dan fashi ba kwacen gwamnati gwamnati tana da ikon idan ga wani abu za ta yi amfani da shi kai kuma ba yadda za a yi ka iya amfani da wannan kana ikon ta karɓi wannan abu akwai shi ake cewa musadara kwace na gwamnati amma ga wani fili gwamnati za ta yi barikin sojoji da komai amma wani mai kuɗi ya tsaya filinsa ne kuma ita ba ta da kuɗin siya kuma ba wani karɓa kawai inda yanzu amfanin duk na ƙasar ne duk gaba ki ɗaya idan akwai babi ne guda a cikin cikin wannan ba haka ba ba shugaban ne zai kwace ya je ya zuba a banki wannan barawo ba haka wannan shi da dan fashi a'a abin da zai amfani kasa to gwamnati tana da ikon ka kwace shi idan mutum da ya zama ya wannan to manzo Allah shi kowanne ma bai ba sallallahu alaihi wasallam kowa ya zauna da abin sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi siyasar fada ba duk da kaga ya wuta al'adar su kasayan jari hujja ne kaza duk to mazalla ya kulla sulhu da su takardar sulhu da aka yi su ma yanda aka gina aka aka rubuta constitution din can na Madina su ma duk makota sakataren waje haka za a yi ai akwai siyasar waje na kasa ko akwai sakataren waje da siyasar waje kaza to haka aka rubuta ta manzo Allah sallallahu alaihi haka aka yi wannan sulhu manzo Allah ya rubuta wannan sa aka rubuta wannan takarda irin kusan irin wancan ce sai dai wani abu daga ciki ya ƙaru yana daga abin da ya ƙaru a ciki na farko yahudawan banu aufu daidai suke da musulmi muminai na cikin madina yanzu da yahudawan banu aufu makotan madina kabila ce jama da yahuda da musulman da suke cikin madina da yahudawan da suke cikin madina yanzu duk abu ɗaya ne za su haɗa kai za su yi kasuwancin su ɗaya za su yi kaza kamar yan ƙasa guda ɗaya ne amma kowa da addininsa kowa da kaza sallallahu alaihi wasallama yahudawa su je su yi addinin su lil yahudi dinahu yahuda su je su yi addinin su wal muslimina dinahu musulmi ma su je su yi addinin su haka abokan yahuda kuran nan je su ma suna da yanci haka inda suka zama abokan musulmin nan zama suna da yanci daidai duk al'umma ce ɗaya a haɗa ki haka yahudawan da ba na bano auku ba su ma daidai wa'inda suka shigo cikin wannan takarda na ɗaya kenan na biyu yahudawa tattalin economic ɗinsu nasu ne tattalin arzikinsu da yadda za su raba kuɗinsu da ciyarwarsu yana kansu haka su ma musulmi ciyarwarsu tana hannunsu na biyu kenan da Yahudawa mutanen Madina da mutanen Madina gaba ɗaya ko suwaye da waɗannan Yahudawa makotansu al'umma ɗaya ne akwai taimako a idan wani ya taɓa na wajen nan to Madina helkwata markas dole za ta kawo ɗauki Madina za ta kawo ɗauki annabi zai kawo ɗauki haka su ma idan wani wani mayaki ya zo ya taɓo Madina su ma na wajen nan za su kawo ɗauki zo su kawo ɗauki wannan na uku kenan yawa duk waɗanda suke cikin wannan takarda din nan to tattalin yakin su daya karfin abin sojan su daya duk wanda ka taba to in ka lura akwai nato yanzu akwai wane ne duk in ka taɓa ƙasar nato guda ɗaya yanzu duk ka taɓo nato gaba ɗaya haka akwai haɗin kan atlantic duk in ka taɓa ƙasar kaza kaza akwai ƙasar sai ne ne wajen annabi suka ɗauka duk gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama to wannan kenan duk wanda ya taba ɗaya daga cikin wanda suke cikin takardar nan ya taba duk gaba gida tsakanin duk wanda suke cikin takardun nan yan ƙasa din na ciki da wayannan makota dukkansu nasiha ce tsakaninsu da bin shiriya tsakaninsu kowanne ya ga abin da ya dace shawara mai kyau abin da ƙasa za ta ci gaba abin da yan ƙasa zai ci gaba ya iya zuwa ya gaya wa helkwata ya dace ba a yi kaza ko fa ita helkwata in ta ga yana da buƙatar taiman nasiha kaza ya dace ka yi kaza ya dace ka yi kaza kuma fitilan haka aka ranar ranar uhudu ai ka ga da ra'ayin abdullahi bin ubay bin salul da ra'ayin manzo Allah digiri ɗaya ne cewa ka amsa a yakin anan da ra'ayinsu to su kuma samari da wa'anda ba su je badar ba su ji ana kafa darajar badar su kuma suka ce wallahi sai an fita sai an sai an fita duk gaba daya ya rasulullahi wace za ka bin shawaran munafiki duk kan wannan ce ba bin sai ba illa dai na san abin da ya faɗa hakan kaga ba wai dan mutum yana da wani laifi zai iya faɗa hikima kaza kaza to har sai Allah ya shirya abin da za a yi haka fita shi kuma ya ji haushi ya ce na gaya masa shawara ya san ni da tija ne na san kan abu amma ya ki bin shawara ta ya bi shawarar yara to mu zan je in kashe kaina annabi ya zama tsakiya tsakatsaki shi wanda yana cewa ya san shawara ta ce mai kyau ya ki bi su ya je ya bi shawara ya su gona suna cewa shawarar munafikin zaka bi sai na ya ce wallahi ba zan ƙara cin ko ba zan ƙara shan ko ba sai mun fita to shi za to shi za a zauna Allahu akbar to haka ba girman kenan to wannan kenan to sannan na hudu sai to wannan da kuma adalci tsakaninsu da tsoron Allah ai dai kowa ya ce akan addini yake dai ai addini ne tsoron Allah zai koya ma ko kowa ya ma ne addini ko ma me addinin nasa ko kace da yabi dai ko ai dai ba zai ce ita ya nuna mar yayi a takai ko ya sharbi ko ya zalunci ko kaza kaza ba ai duk bauta ba taba nuna bauta alheri take nuna abun mamaki ma bautan Allah shi ne gaskiya shi ne bauta amma sai ga masu bautan banzan ma ican kowa irin su buda din nan ma sun fi ma tausayin sun fi ma kaza duk ma sun hada wani abu ma da abun ma duk ya zama ma kaza kaza abun ma har ya wuce gona da iri yanzu buda masu bauta wayannan gungunan duka baki da wai ba wai su kashe dan adam ba ma ko a kashe mutum ma kawai ko kaza ma ko saniya mutum ba zai yanka ma ya ci ba har ya ce dan ci mai rai ya rayu sai ya kashe mai rai sai dai ya ci ƴaƴan itatuwa ko dai na baci dai wannan sai dai ya ci ciyayi ko ko sallar ko wani abu amma ba shi a kuma yanzu abin har hau ce shi musulunci shine tsakatsaki ummatan wasadan duk gaba gida to kaga to dan mutum ko ma guzan ce kai ai dai ba zai ce yayi sharri ya ce wannan abin da ya koya masa to ina kuma wanda ya ba Allah din tabaraka wa ta'ala to abin mamaki ne kuma mai maguzanci ya zama yana kan abubuwan da Allah yake so kai kuma da kake cewa ka ba Allah kai kuma kai ne akan zalunci addini ne ya koya ma wannan ko ko ai har ba zai yi ba wannan kenan sai na biyar sai na biyar kowa dan abokinka ya yi laifi to ba kai laifi ba kai wannan jahiliya ba ta san wannan ba ai jahiliya da abokin ai ko mu ma mun so mu dauko wannan abokin mugu mugu ne farawo ne ana yi maka kunci kenan shi kenan wani bawan Allah ba zai zama abokin mugu to haka wannan to su jahiliya kusan akan wannan suke sai dai sun zurfafa in aboki ya abu ya hau kan wancan abokin ma duk abokan ma kuma ba haka ake kaga yanzu abin da ya ja fato makata abokan annaba aka taho fato makata ba wai annabi a a quraisha ne suka yi suka yi aiki kuza'a ita ko kuza'a abokan hashimu ne ma kakan annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma ranar sulhun hudaybiya suka ce suna nan kan tarihin abotan nan tasu su sun shiga karkashin manzo Allah to quraisha suka ba dai sun tabo abokan manzo Allah da to haka wannan abu na waje kenan amma kuma na gida dan wani aboki yayi abu ba ruwan wancan abokin a wannan abin to bai hau kansa ba ma'ana dai ma duk gaba ɗaya ma wala taziru waziratu wizira ukura wata laifi bata ɗau laifin wata ba in dai ba tare suka yi mitin din tare suka shirya ba amma dan dai wai kawai aboki ko ɗa ya je ya yi laifi a ce ya shafi ubansa ko uba ya je ya yi laifi a ce ya shafi ubansa ko irin wannan zaluncin da ake dan wa'yansu ƴan kaɗan sun wani laifi duk a ce an shafa wa ƴan kainan ko kaza kaza kaza har BBC ta dinga irin wannan kwanzagi kaza kaza wannan zalunci ne zalunci ko al'ada wanda ya yi shi kayyaza ci ya sha bai sha ba wallahi wannan zalunci ne duka ba da wannan yana daga cikin abin da aka rubuta aboki bai laifin aboki zai shafa abokinsa to haka ɗa uba haka abu to kuma yana kan na shida dole a taimaki wanda ake zalunta dole a taimaki wanda ake zalunta kaga an gujewa al'adar ta ha'a zalimin ma a taimake shi a'a na bakwai Yahudawa za su haɗa kai tare da muminai ma'ana musulmi muhajirai da ansar ɗinnan muddin an yaƙi mutanen cikin madina za su taimaki mutanen madina haka su ma mahuda in an zo an yaƙe su mutanen madina muminan da musulmin za su taimake su su zo su taimake su haka yanzu uhudu da aka fito gaba ɗaya haddasa abdullahi bin ubayy bin salul din duka baki ɗaya haka aka fito sai dai da ya koma na takwas yazriba madina amma daga baya manzo Allah ya ce a daina ce mata yazriba a ce madina Allah ma sai ya gaya mata haka la in raja'ana ila al-madinati kaza to yanzu ta zama madina har abada kuma tashin kiyama ta zama madina wani ma bai san amma asali sunanta yazriba sunan kakansu ne ka hadanin da yazo ya zauna a wajen sunanta yazriba duk gaba kida to da shi ake ambatar ta amma yanzu ta zama madina in an sako daga sunan gari sunanta ansaru mataimakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman karo din nan kaga sunan makeri ko kaza sunan ta Kano shekara amma yanzu in ta sako daga wannan sunan ansaru ansarul faidati yawa duk dan faida kuma ba ruwan mu kowaye a ciki amma ansaru ne duk kuma dan faida ya ga yanda za mu gama dina ansarul islamin duk gaba ki da to kuma haka za mu ga darajar ansarul faidati kumu a hibbati kumu an tsari ba kauma jajjahar bi faizin jari mun gode Allah to kaji to to ita yasriba din nan haramun ne cikinta saboda wannan takarda yanzu ba wanda zai zo ya zubar da jini a cikinta ba wanda zai farauta a cikin yadda annabi ibrahim ya zama da maka ɗakin allah mai alfarma alfarma ce yanzu madina fa ko gini za ka yi wanda ginin sai an rushe wata bishiya to sai ka biya diya wannan bishiya saboda ka taba alfarma tana cikin alfarma ubangiji tana cikin harami ko ka za ka je akwai hukuncin maka yana nan ba za a yanki bishiya ta kaza kaza abdullahi bin abai ce sai dai tsaure gamba tsaure din nan saboda kunna wuta da kaza da kaza lallai sai dai tsauran duk gaba gida kuma akwai abubuwan da duk an duk abin da ka saba akwai jiyar sa to ana yadda ana ba da jiyar in dai abin da zai amfani garin ne duk gaba ki da ba za a ce an bashi har yau yana nan a ƙauyen to wannan kenan na tara kuma duk inda duk wanda suke cikin wannan wasiƙa duk wanda suke cikin wannan takarda duk wanda yayi wani abu duk wanda suke cikin waɗannan takarda idan wani faɗa ya faru a tsakanin su 'yan takardar wanda zai jawo wannan takarda ta warware to maza maza a dawo wa Allah da manzon Allah da magana shi Allah da manzon Allah shi zai manzon Allah zai san hikimar da zai yi a haɗa kai a yafe na fa yafewa a biya na biya gonar ta biya na kaza wani abu da ya faru a ƙasa wanda gonar ta ga gashi a tsakanin gundumomin ƙasar gundumomin gabas ɗinta ko yammanta ko kudancinta ko arewacinta ko kaza ga wani abu ya faru ana ganin ga wa'yansu su ne ba su da gagga wannan zai iya dawo ƙasar ta warga to lalle gwamnati maza maza ta dawo da su kan tebur duk gaba ɗaya ita uwar kowa ce a ciki abin da ya dace ta biya ta biya a kan gwamnati abin da ya dace a yaje a yaje kaza kaza ƙasa dai ta ci gaba da tafiya sai dai in mun shakki wanda yaudara ne kaza kaza yace zai falle daga cikin ƙasar kurai zancen kurai za zai zo su mun shakai ne kamar ya fara da ya dinna mun shaki ne to shikenan kasar ta ya haɗu ta yake shi makiyin kasa ne kaza ba yanzu ba shi da wani a kiyayewa dan a kaza sai a yake shi a raga raga da shi kuma a har ya miƙa wuya kuma a ya miƙa wuya kuma a yafe kuma a kuma dawowa ba a bita bita shikenan in wani ya ƙare kuma shi ma a kuma lallata saboda suna cikin wasi constitution ɗaya suna cikin kasa duk guda ɗaya to duk mutanen wannan takarda na makotan da wanda aka yi abota nan da su idan suka yi abrina to a dawo wajen Allah da manzon Allah yanzu yanzu to kenan wannan kenan sannan na goma ita wani kan wani ya ce ya kiyaye ƙuraishawa mutanen maka tunda su ne shugaban makiya kan wani ya ce ya haɗa kai da makiya to wannan ma hikima ce sabga ka san ƙasa kaza makiyar ƙasar ku ce makiyar ƙasar ku ce haka kawai ka zo ka ce ka haɗa kai da ita ka ba ta logar ƙasar kaza kaza ka zo kai ma makiyin suna cewa sadiku aduwi aduwi abokin makiyina makiyina ne aduwu sadiki aduwi makiyin abokina shi ma makiyina ne sadiki sadiki sadiki masoyin masoyina masoyina ne aduwa aduwi sadiki maki maki na abokina ne shi ma ko wai dai aka suka to ka aje a haɗa kai da ƙurayshawa ko duk wanda ya taimaki ƙurayshawa to kan rubuta cikin takardar nan su haɗa kai da shi su ne makiya na abu duk gaba ki ya to wannan kenan sannan na goma sha ɗaya duk 'yan takardar nan na waje ɗin nan suna kan taimakon in yaƙi ya zo ya afka madina to ya afka musu yadda 'yan madinan ma 'yan gabacin madina da 'yan kudancin madina da 'yan arewacin madina haka suke udamai udamai katangu gida gida gida ko kuwa unguwa unguwa harratu kaza harratu wakin harratu wamar harratu kaza kaza to in yake an ko madina to yanzu tsare kasa ji ya hau kan yan kasa kowa iya bangaren da yake sai dai in abin ya fi karfinsa helkwata kuma ta kara tura man sojoji yanzu duk abin nan da annabi ya faɗa sallah duk wani abu da aka rubuta yanzu in ka bi rayuwa annabi sallah sai ga duk wani yaki ya faru wannan abin aka saba yanzu kuraiza da haka ba za ba ka taɓa ji yahudawan duniya sun ce annabi ya yi zalunci da ya kori yahuda daga madina ko da ya kashe waɗansu daga cikin yahuda ba saboda sun ga tarihi a ajiye su ne suka yaudara halin nan nasu na banza su ne suka yaudara waɗanda na kora ne annabi ya kora sai sun warware sai sun warware abin da yake cikin wannan wasiƙa sannan na kora ne annabi ya kore su kuraiza kuwa yakin ne ya zo ranar kandaku suka buɗe kofa suka yi sulhu da mutanen maka ya zama haɗari zai shigo wa madina ta wajen su ba dan Allah ya kiyaye ba da ranar an kashe madina ma gaba ɗaya to wannan jinin su ya halatta Allah ya sauke Allah ya kiyaye a ce yaki ya so Nigeria wani yan bangaren gabas ko yan bangaren a ce su ba da hanya su ba da hanya irin wannan abu da ya faru a Iraki irin wannan abu da ya faru a Iraki su hukumomin wa'anda hannun shi'a suke ko hannun iran suke suka bude hanya ya zamanto duk waɗannan yan istin da ake cewa ko masu wannan kashe-kashen ya zama duk kasashen ahlus sunnati sun kwace sun kwace busura sun kwace dagangan daga kaza kaza ai inda Allah ake ni ko ka'idar gwamnati ma ake ni ai duk sai sun biya jiya ai duk wannan ƙasar da aka ragargaza kasar duniya kabba kasa mai dabino irin na busra a annabi yayi magana sallallahu alaihi yayi magana dabinan busra duk an kone wa'annan gonaki duk gaba gida an kone jujulatu furatu duk wannan manzo Allah ya ce duk na aljanna ne ma koraman aljanna ne ma duk gaba gida duk an lalata komai ka zagangan to akwai wa'anda makiyan da gangan sai su bude wa abokin faɗan hanyar ku ya zo ya kakkama kasar sun san ranar da aka ce za a kore shi ma ai dai an ragargaza wajen sannan yanzu dai jibi kafin a kori wa'annan mutane sai da aka ragargaza irakin duk bangaren halin sunnatin busura kaza din na aka lalata zalimi dai ya san bai sha ba duk wanda ya za shi ma abin zai dawo masa zaka annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to kowa a iya ɓangaren da yake ala kulli unasin hissatu kowanne wajensa min janibihim allazi min qibali kowa inda yake to ya zama ya tare nan saboda fada ne ba irin na yanzu na hawa jirgin sama a kaza kaza ba yanzu saman garin za a fada ne na dawakai irin na da wanda an san ta inda za su yi abu kaza ta kaga ma da aka ga yanda za aka haɗu ma gaba ɗaya aka kewaye gari aka wannan rami to kuma har yau dai akwai irin waɗannan duk suna nan to wannan kenan na sha biyu wannan wasiƙa da aka yi wannan constitution da aka rubuta wannan takarda da aka rubuta ba ta tsare azzalimi ba dan mutum yana cikin ɗan wannan takarda ya zalunci ba shi sai an yanke ma ai gwamnati an yanke ma hukunci sai gwamnati an yanke ma hukunci wannan takarda ba ta ba shi ba ta ba shi dama ba ta ba shi tsarewa to wannan kenan to da wannan irin kulla sulhu na cikin madina da jefuffukan madina daular musulunci ta zama mai ƙarfi ta zama daular jama'a da yawa daular addinatai da yawa daular ƙabilu da yawa duk gabaki ɗaya amma dai el kwata tana nan cikin madina kuma shugabanta a ce shugaban ƙasa kamar yadda al'ada yanzu shugabanta na duniya da lahira kuma shugaban madina shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ga qur'ani na sauka ga addini na sauka ga ga kan ma yanzu a ce qur'ani ne wa'ansu al'ummatan su ga yanzu wato ya hada mu da littafin su kenan ko to ga constitution an yi yanzu dai ai ba ba littafin gidan addinin wani bane ba dai ko amma wannan littafi ne na mu mu muka hada muka kulla yarjejen da za ta zaunar da mu lafiya to ba a hana wannan ba ba a hana wannan ba to da wannan shi kenan abu yakan kama akan kama to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin bai tsaya nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dada fadada wannan irin sulhu ya dada fadada irin wannan sulhu wanda duk zamu zo da shi dai larabawan da suke zaune akan hanya na daji na kaza kaza wanda ya yi sulhu da waɗansu wanda suka yarda a yi sulhu da su ya ya waɗansu ma an yi yarjejeniyar kar ba su zama nasa ba kuma su taimake shi shi ma ko ba zai taba su ba ga dai babban makita wanda aka sa a gaba to wannan kenan yanzu kun lura wannan fa duk karatu da muke ba badar ce fa ta jawo to amma in ba ta san wannan shimfiɗa ba kwata kwata ba a gane maganganun yakokin manzo Allah da rayuwar ta ba duk za kawai kawai dan ya faɗi da ƙasa ne abin da yake faruwa kenan a'a dan ya faɗa wani mai kyau mai ra'ayi mai kyau ne a dan ya hada addini dan ya hada addini manzo Allah da yake kwata ya hada addini wa'annan ka'idodi na zaman lafiya na kowa ya idan aka zauna lafiya kowa sai ya addininsa ai ba shi har yahuda an yarda sai addinin su to ai dai amma an ba zaman lafiya wani dan tashi hankali kawai ya mallaki jama'a ko wani shaidani aka kale shi sai ya ce kowa ba zai yi abu sai nasa sai nasa din nan zai wanda ka zo ka samu mutane tun ka haifi uwarka da ubanka da kakanninka ma suna abu sai ka zo ha kawai ka je ka ɗauko wata jaraba kawai ka zo ka ce wai tun ba akan kanka sai sun bari ko duk a kakkashe su to Allah ne wannan yanzu da zai zama shugaban kasa ya ka gani ko kuma da zai kwaci kasar ya ka gani ba haka ake ba kaga annabin musulunci ma Allah ne bai aiko shi zai isar fa amma dai jibi ka'idodin da yake jibi ka'idodin da yake kowa ya zauna lafiya kowa ya ya su kowa ya abu da kan ran mutum sai ga kai ai wannan ko ba addini bane dai ai shi ya dace a bare kuma addini sai ga mutum ya zo ya bi amma ba da masifa ba ai wani ko ya mutu ko za a kashe shi in dai kace dan bala'i za ka biyo to kuma ba zai ba amma in dai aka bi ka'idoji din nan duk gaba da wannan kenan ba ga yanzu duk badar za yanzu in in mutum ya bi karatun nan da muka fara kafin badar din nan muka wannan duk har yau muna nan akan wannan kasida tamu uridu bi khairul khalqi shehu yana zancen bada to da ya kawo ta ba akwai dalili to in ka ruwa nan a tun daga farkon wannan zancen bada nan to za ka gane duk wa'in su tarihai na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma nan da aka yi duk abubuwan da aka yi yanzu za ka dinga ganewa yanzu shi kenan yanzu an gama yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ta zauna lafiya an kera madina duk wanda ake tsoron sa ma an yi haɗin kai an yi yarjejeniya ya tabbatar in ba mahaukaci ba ba wanda zai fita daga cikin wannan yarjejeniya abin yanzu ba zan zancen annabi ne ko kaza kaza ba yanzu zancen yarjejeniya ne sannan makota ma duk an yarjejeniya da su duk an yarjejeniya da su da kaza to yanzu an sa babban baki a gaba shi ne shawa. sai waɗanda kuma suke nesa duk za a yanzu abin da aka sa gaba kenan to shawa din nan yanzu an yi wa hijira ta daki musulmai ta kashe musulmai ta kwace kayan musulmai ta annabin ma gaba ki da an je an kewaye za a kashe shi Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da shi lafiya manzo Allah ya fito yana karanta yasin Allah ya rufe idan su to kuma yanzu wai fitowar da musulman suka kuma yanzu shine babban laifin su ma wato sun bar ƙasa kenan mutum ne ya ki karɓan ka kuma ya ki kaza ka kuma ka tafi kuma ya sai ga kuma ai yanzu ma faɗin ya ƙara abu kenan to yanzu ne ba Qurayshawa kuma haukanta ya ƙara tashi ta kuma soma tsoratar da musulmai ta soma aiko da abu kamar yadda muka zo da abubuwan da ya faru na manzo Allah ya aka yi musu a maka din nan na kakkashewa azabtarwa da abubuwan da aka yi musu har sai duka shi yanzu an fito hijira sai wa'anda ba su da ikon fitowa raunana da mata wayan suna hannun wayan su kafiran ba su da ikon fitowa wa'annan wayan su ana ta ana ta azabtar da su to wa'annan ya dace tuntuni a yaƙe su amma izini bai zo ba lokaci bai yi ba komai lokaci yake yi haka kawai lokaci ne ba ba ka da shiri ba ka da yadda za ka kawai ka ce za ka tada yaki ka kashe kanka ka gama ka ɓata wa mutane gari ka ɓata wa abubuwa duk gari to lokaci duk bai yi ba amma yanzu alhamdulillah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Allah ya kafa gwamnati da shi an yi takardu an yi yarjejeniya an yi kaza kaza wannan tunda aka hijira duk ake ta wannan wannan bayan gina masallaci da abu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tayar da kenan ne babban Quraysha nan su farka ya ruce to bari inda dai dama dai ai mun huta ya ban mana gari ba shikenan ba ba ka san mutum kuma ya bar waje ai yanzu a huta ko a'a a ce a kulla zama kulla zaman lafiya da shi a'a sannan ma gaba ta ƙara tashi to kuma ya ban mu yanzu kaza kaza yanzu ma ga baka ƙara bari dai sun ƙara fushi a kan fushi mutum duk ga suna suna zagin muridan suna zagin almajiran almajiran sun zama faɗa ne tsakaninsu da su ba san masu ga wani kuma muridan sun yi nesa a'a to kuma wanda ya sha yanzu ba ruwansu da mu girman kai suke mana sun raina mu iyayenmu ne suka kawo musu abin su shigogo kowa ya ba shigogo ba a cikin kowa ya ba shigogo ba ai abdullahi bayar ne radiyallahu anhu ardahu annabi ya amko ai shi ne kadai ba shi gogo ba shi ya gano dausu a can maka ko to kuma iko Allah ko shi dai ba shi ya ba shehu kudin cewa ga shi ka zo ba tsakanin gano shehu da shehu ya shigo Nigeria sai da aka shekara goma sannan shehu ya ɗauko da kansa shi mun gode Allah kuma wannan zai ranar hijira yadda abubakar ya radiyallahu anhu dama ya ɓoye raƙuma guda biyu yana ta kiba ta yana ta abu da zancen gida ce dama na shirya ya rasulullah na san in Allah da wannan za ta faru to ga raƙuma biyu ya rasulullah ka dau ɗayan dau ɗayan manzon yake da kuɗi da kuɗi na amma in Allah da na samu zan biya ya san ko sai na baka da koman sa na sani amma rayuwa da jama'a da ƴaƴa da jigoyi a daga ai ubanmu ne masa kaza ai ubanmu ne wa addinin kaza ai kaza kaza kaza kaza su bayan Allah suna can sun yi wa Allah hidima sun suna can suna su cin faidar su a lahira amma da yana da yana can zagin muridai da yana da iko ma bubbuge su ya sayar da su ai ko iyayenmu ne in dai ba ka zama almajirin uban nan nasu da ya kai banza ne ko gida ko kawai an kaje an ce ma wai kaje kawai an kai kai barawo ne haka ba wani ya faɗa taron mu ko eh sai kada mu kawai aka tsallake iya na kai tsarawo ne to ka gani sai ga baki ɗaya to shehu ya taho da kuɗinsa da kansa da komai ne ga kansa Allah ya kiyaye ba wani aika kuɗi ya in ba shi kansa lalle sarki ne ya gaya ma garinsa da komai amma da aka yi shekara da da ko wani ya mutu ko shi gausin ma ya koma ga Allah ma shi da ma an manta ma da duk ba musamman an yi komai ba amma Allah ya tabbatar to mu dinga kula da hikimar Allah suka kula da hikimomin Allah komai hikimomin ne kuma kalibobin nan na Allah kar suke sun fi ka dabara wallahu khairul makirina ko idan ai kalibobin nan na Allah fa ai kalibobin wannan ne kar suke su ba ma yanzu suke kamar yin faila da duniya ce tun ko su shehu arakun mulukal ardi la shakka fa fadu gashi nan dai sai ka ga mai duniya kaza kaza tun kotun ba ma shehun ba ma ibra ibju ma makaho almajirin shehu ya faɗi duk abin da za a yi har ya gaya wa shehun ma shehun zai mutu a ingila ingilitan a nan tauraron shehun ma zai faɗi duk ma faransa ma ba san ingilitan ba a wannan lokaci saboda su ƙasar faransa suka fi zuwa kamar yanzu mu ma kuma haka ingila muka fi zuwa ba kowa ne ya san faransa ba tunda ba ba nan faransa ba amma biya tun kotu da an gama abin da za a yi duka za to shehu ya ya kasa shi ya komai ya san za a yi irin wannan ya san za a irin wannan saboda yanzu in wata kabila ce ta mamaye ita ce kaza ce za ta ma ba ta wata kabila ba to amma sahabbansa ansarun nan yanda kaji an kera wa'ancan ansaru na farko to akari na min ulama yal hakubi haka na faila ma haka aka kera su da shehul hadin ya zo ma su shehu ma jiyan radiyallahu anhu nema suka dinga yi tattauna ina za a je shin da kowa zai amfani ka ajiye shi wani bangare ɗan waɗansu bangare ka tafi ka ji bayan Allah ba yanzu ba ka ajiye shi wani bangare a je kaza to kaga duk wannan rayuwar manzo Allah ya ga wallahi tallahi da ikon Allah ba wai duk sai a gina zanin talata aina ina duk Allah ya saka Muhammad a tauki aje haka ya gaya mana ko duk da baki da Allah ne iko ne ya wani wali karama ya nuna mutane zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulantar da kafirai ya tarbiyyantar da mu'minai ya kaza ya kaza ya kaza ya ta biyoyi duniya ta zama kaza kaza Allah ne iko ne ka san inda yake nufi to kaga gani to wannan kenan to Quraisha yanzu kuma wai kuma yanzu laifin na annabin da musulun wai me yasa suka bar garin da Allah ai yanzu kuma me yasa suka bar garin kuma tsiyar Allah da wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran waqa duk mutumin da aka matsanta ma dan Allah a waje ya bar wajen nan dan Allah to sai ya samu inda ya fi wannan wajen sai ya samu mutanen da suka fi wannan gidan da ya fi wannan da komai da kuma yanzu sun zo mutumin da da a soro yake kwanciya yanzu ya ya samu gari guda da gona mutum ma ya ce zai raba dukiyarsa ya bashi zai raba matansa ya bashi zai raba gonarsa shi ma dai da ike ya karanta a makarantar manzo Allah ya ce wa wallahi ba dan wannan nazo ba ki zaman ka ki Allah ya ma albarka ni ma nuna min kasuwa to kuma dai har suka zo a gwamnatancan kuma ya rasulullahi kai ne yanzu shugaba to raba ka bawa masu hijiran nan rabi mu kuma ka manzo Allah ya ce a'a ba al'adar gwamnati ne ka ce kuma arzikin ƙasa wai za ta raba shi daidai da daidai kan yan ƙasa a'a wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi dole akwai wanda ya fi in kowa ya zama mai kuɗi ba zai kashe wani kashi ba zai yi wa wani kaza ba zai Allah dai shi ya amma dai shi mai kuɗin ya ta tausayin mara kuɗin sai ya dinga yan zaune gari banza yan sakacin banza yau duk ka tattare wajen kasuwanci yan kajin da talaka ne za su yi wasa duk kun yi gidan kaji duka a ce kada ka yi kiwon kaji in kuma mai kuɗi ya yi na manyan shanu da kayan duk ma duk an tattare abu duk abin da talaka mai ɗan kwabo biyu zai yi mai kuɗi ya fi tattare wannan to ina yake da wani zaman banza in kuma abin babban jari ne ina jari yake ina kaza kaza eh ba sai dai rufin asirin Allah to to ka gani to shi kuma misala ka kai ya girman kai shi kuma ya girmama mai kuɗin ya ma addu'a ya ma kirari ya gode masa ya dinga girmama shi kan kuma godiya ma ta kasa shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talaka mai girman kai ba zai ji karshen aljanna ba aljanna ana jin karshen tafiya shekara ɗari biyar kowa dai kowa dai kaza ji bi talaka zamanin manzon Allah ji wani irin zamani da suka zo yanzu da za a ce talaka suka yi ƙara a zamanin nan su kai wa Allah ko su kai wa annabi ko su kai ya kaji za a za su tasiri masu kuɗi sun hana mu zasa sun hana mu ba haka za mu ce ba haka za mu ce ba amma ban da zamanin manzo Allah a'a shi fa zamanin manzo Allah ba wai ƙarar ba wai ƙarar masu kuɗi aka kai sun ana a duk yin wannan su kuma yanzu ƙarar su da aka kai zahaba zahaba ahlul dusuri bil usuri ya rasulullahi masu kuɗi sun tafi da lada suna yi duk ibadar da muke suna yi kuma ga suna da kuɗi kuma suna ta kyauta da shi ya rasulullahi to ya su je su rike kuɗin zuma mu mu rike ibadar mu annabi ya kaya ba kowa ku je ku ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allah ko ina sadaka ai ba masu kuɗin da suka ji kuma suka kama ai mutanen da to ya rasulullahi masu kuɗin sun kama har yau ba ba su kawo ƙarar masu kuɗin sun hana su ba a'a sai sun musu wannan su dai yanzu gaishe ko kuma ku ci biyu duk wannan alheri da kuke da sadaka to kuma ai ibadan ma ku dan ban mana mu ku ne kan gaba a ai ibadan ma to ya zo ya saka manzalar to waya zan yi ne zalika fadlullah saka farin Allah ce ku je ku ina ku dai amma dai ku dale su ga kudin kuma ga ibada eh na kenan ko ga kudin ga ibada kuma ga kudin kuma shine ne zikirin shine ne kaza kaza ba da san girman kai ba da ce shine a da'irar wazifan shine a da'irar kaza kaza shine a zo maulidin shehu ka gani a game kuɗi da kafitacciyar mota amma akan titi ma zai fito nan zai yadda yan da duma sannan zai kwana ya kaza kaza ya ɗan tsallaka kwata ya fi ƙari ya kaza kaza sai da wani shehu ya na ga haka gode Allah wannan wa akari na lamma ya haƙu biyun kenan ai wa akari na ne wa'annan to to yanzu wai laifin me yasa manzo Allah sallallahu alaihi suka baro maga to kuma ya ga soma to yanzu sun je ko to shi kenan farkon abin da mutan maga suka fara yi suka aikowa shi Abdullahi bin Ubay bin Salul shi wannan da muke cewa shugaban munafikai to munafiki ne kuma manzo Allah ya har yanzu dai aka magana sulhu da kuma yafiya munafiki ne kuma ba munafiki bane ne har shi dai an yi niyya za a naɗa shi sarauta an kera hular sarauta an kera hular sarauta za a tsaye sarauta kawai Allah ya kawo musulunci mutan gari suka je mutum shida din nan suka zo maka suka zo suka samu musulunci suka koma wata shekara suka zo sha biyu wata shekara suka zo saba'in da uku shi ke nan zancen hijira shi ke nan sarkin duniya da lahira ya zo garin da ya gane shi sarkin unguwar ne da kabilar manzon ya ba shi mukamai da yawa idan manzo Allah zai hau mumbari ya ya hudubar juma'a sai ya tashi tsaye ya ce to jama'a a yi shiru a gyara annabi zai yi kudu ba ku taimake shi ku ji shi shi ne kaza a ce to mun gode mun gode a karamar kalla mun gode shi to to to ya rasu da layi a sha hau sai da ya gudu rana uhudu sannan juma'a ta ƙara zuwa zai ta zai yi zai zai zauna na biki bayan ka fita a wajen yakin sannan za ka zo cikin masallaci ka za ka tashi kai wani annabiyar annabiyar ba su haƙuri to sai da kuma abin ya ƙara zafi zancen sharrin da yawa sai da aisha matan manzon Allah sannan to abin ya ƙara dai har ma aka so mace ya rasulullahi bari mu kawo kansa manzon Allah ya ce duk ba sa ku ba sallallahu alaihi wasallam kuma magana da ya faɗa ka ga mutumin nan ya zo ƙasar mu mun ci batar da shi kuma ya so mai mana wani gani da to dama haka laraba suka ce kera ci batar da karanka ya cinye ka to bari a koma madina la in raja'na ila al-madina la yakhrujanna al-'azm min halatan shi ya faɗi wannan to ashe wani yaro yana zaune ko yaro ya zo ya ga manzo Allah haka da haka yace wallahi ai shi bai san wannan ba ai bai san wannan ba to manzo Allah da ya ga magana sai zaji sai ta ta ta sai da aka yi kwana ɗaya da yini biyu ana tafiya ba a zauna ba kowa ba aka manta ma da surutu kowa so ke ma don Allah yanzu a izini tafiya aiki ne ana kwanta ana sauka kawai bacci aka hau to Allah ya sa sama ta zo ta faɗi duk abin da da aka yi wannan ya daɗa ɗansa ɗansa mumini ne babba Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan Abdullahi bin Abdullahi to da aka dawo gida aka za a shiga Madina dan ne ya zara takobi da Ubay ya ce wallahi koma waje ɗaya wallahi sai ka san yau kai ya wulakanta ce annabi Muhammad ne babba in bai ce ka shiga garin ba wallahi ba za ka shiga garin ba kowa yazo ya shiga ga da ta kofi ga ta cizon babba irin wannan a waje da sai da ayarin manzo Allah ya zo masalla ya kalla masalla ce yaya ce ya ce ba zan shiga ba ma ce iya rasulullahi wallahi in baka ce shiga ba zai shiga ba dan ya san kai ne babba shine wulakantacce manzo Allah ya ce kai kyale da cizo do Allah ya shiga ba da cizo yara ne kaga shi yanzu mafi duk abin da zai je amma dai annabi yana kaga ma kafa ciwon da ya sarautar nan da dai ga abu to wannan har ya mutu bai manta da kaza kamar abu jami'an ne shi ma dai ciwon da ya wannan sarautar da ka bar shi ba shi ma dai rafi Allah an so duk irin wayannan ka aika su maimaita amma ni Abdullahi bin Mas'ud ai ya burge ni da ni ban ga wanda ya irin wannan da ya zo rasuwa yake manzo Allah ya yi mawa wanka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi rigar ta can ciki wanda take jikin namansa a yi mallin kafani da ita ko manzo Allah ya sa shi a kabari ya sa shi a kabari yanzu irin su wancan a nan ka malamai masu yawa manzo Allah bai da amfani ba bare wata rigar da ko kaza kaza yanzu su da shugaban munafikan waye shugaban munafikai a yau sallallahu alaihi wa sallama ai kai kai ya kuma filan an ce rannan munafiki dubu ya musulunta dan gari ya ce kaga mutumin nan da yake ta sa mu raina mutumin nan kaga shi nan da ya zo mutuwa ya ce ya bashi in ya san bashi da amfani me yasa ya ce ai mallaka fa inda rigarsa da kaza da kaza da kaza to kaga kaga ma'ana ya san girman manzo Allah amma dai ya sarauta nan dai da ta tsere masa to shi to sai Abu Sufyan mutan maka suka aiko masa suka aiko Abdullahi bin Ubay bin Salul nan kuma da aike mai zafi kuma da gaske suke cewa wallahi sun yi rantsuwa ko dai ka kori mutanenmu da suka zo garin nan naka ka yaƙe su ko ko wallahi mu mu taho gaba ɗaya mu zo mu yaƙe kuma mu halarta matan ku gaba ɗaya to mutum ya ji wannan lalle to Abdullahi bin Ubay bin Salul yana jin wannan sai tare Yahudawa Madina ya daura yaki to aka ba ga ya manzo Allah ta manzo Allah ya fita ya je same su manzo Allah ya ce kun ga za ku yaudari kanku mutum in sun isa daga sai su zo mana yanzu sun ki zuwa sun aiko muku da magana za su jefa ku yakin da ba za ku iya nasara a ciki ba kuma ku kashe ƴaƴanku ku kashe kaza kaza to masu hankali dai suka ce eh gaskiya to shi ma dai kuma ya dawo cikin hankalinsa Allah ya kiyaye wannan wannan fitinar da ya warware wannan abu da yake cikin takarda ba wannan kenan sannan shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din suna sun aiko masa kuma sun aiko wa inda suka zo din kan ku da cikin gudan mana kan ku da cikin gudan mana hannun mu zai iya zuwa madinan nan ya kashe wanda yake so kuma sai mun tsauro yaki mun zo mun tumbuke ku gaba da to manzo Allah ya san mutan maka sun faɗi irin wannan ba da gangan suke ba ya san abun da gaske ake sai da manzo Allah sallallahu aka dinga tsare shi sallallahu alaihi sai da aka dinga gadin manzo Allah kwanaki dole ana tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ruwaya Bukhari ya rawaito, Abu Dawud ya rawaito duk da baki da sai da Aisha ta ce cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji karar makami a bayan tamfol dinsa. Manzo Allah ya ce wa ya ce Sa'ad bin Abi Waqqas ne sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhu Sa'ad bin Abi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a na zo tsare ka ne ya Rasulullahi ban yadda da daren ba zai kawai. Manzo Allah ya ce Allah ya ma albarka. Ta ce sai da manzo Allah ya bace har muka ji mun sharinta amma kwana nawa fata ma a kwanta da daddare a yi bacci to kuma ruwayoyi su zo ba wai rana ɗaya ba ne aka dinga kare manzo Allah kwanaki aka yi kwana nawa wata nawa ana kare shi har sai da kuma ruwayar bukari ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa kwanaki aka yi ana kare shi har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lego da kansa kamar yadda ya zo a bukari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya leko daga cikin tambatinsa ya ce duk masu gadin nan kowa ya tafi Allah ya tsare ni Allah ya wallahu ya asmuka minan nasi Allah ya tsare ni to ku koyi ku koyi karatu a aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne ake koyon shari'a ba wai ba wai yadda da Allah ko imani ko tawakkuli dukkan yin kariya ba da manzo Allah ne yasa yayi wannan kariya ake ina Allah yake bai kare shi ba ko ina har ga yan gari har kwanaki har sai da ya ji izini daga Allah ai da mace yana da izini ya dogara amma yanzu sai da ya ji wani na daban wallahu ya asmuka minan nas sannan ya leko daga rumfa wannan yana da shekara hamsin da wajen uku ma da wani abu sai da ya ji izini daga Allah yanzu an kare wallahu ya asu muka minan nasa na ya lekwance da masu gadi duk tafi duk tafi Allah ya ce ya kare shi kaga to mu da bamu da zancen wannan izini daga Allah sai dai wannan na gaba ɗaya lalle Allah ne kare kowa ne amma irin wannan ai shi ma yana daga cikin da yana cikin tsarin na gaba ɗaya ko Allah ne iko mai kariya ne mai kaza kaza amma dai sai yan gadi zan to mutum ya ce ba zai biya tsari ba zai yi kariya ba ba zai shiga kariyar gari ba ba zai shiga kariyar unguwa ba ba zai shiga duk irin wannan abubuwan tsarin unguwa da tsarin kaza kaza ba wai rashin cewa Allah duk wayannan wa'azin banza suke shi mai wa'azin shi ya fi kowa tsoron yana kariya duk gaba ki da a'a ba haka bane sai dai annabin ya ji daga Allah to yanzu ko ko wannan waliyin kaliman Allah da rarrafa ya ji daga Allah yanzu dai shehu bazu Allah ya ce na ji daga bakin da bai zance abu za san rai ba dan adam din da yake sadari ka'inan man kana kowa to kuma duk duk duk bakaken na duniya sun gwada wanda in sun ce duk za a mutu kuma sun akwai wani yana cewa shi gausun nan da ya zo shi ya kama ni ban san karatu ba shi amma ba iya shi ba ai dai mai gausin nan ne amma ga dan kaza kaza nan komai bai yi ba da sunansa da komai dan je dan je iyali da waye amma kuma duk shi Allah duk shehu ma ya mamaye gida duka baki da amma da tsoronsa ake a gari idan idan idan mutum ya je ya kai makiyinsa wajensa dama abin da yake to so kake a kashe shi ko a kore shi in ka ce so kake a kashe shi to akwai famafamai na wancan lokaci ce to ka kawo fan kaza in ke ka je ka saro fan ɗin ya mutu in ka kawo in ka a korarsa dai to je ka kawo fan kaza to ka akwai wanda aka ce kashe shi ake so a yi to yake a je a taro fan kaza kuma aka kawo aka zo a gaya masa aka ce ai ka mutu ai an kai wa wani fan kaza ya kaza sai ya gudu Legas aka rasa ina yake to labari ya zo ai mala ai an zo inda yana ina miki ai yana iko sai iko ko to ai ai ya mutu ya gama sai ya bada abu ya kun fal fal ba yace an anje ikon a tafi ikon aje a fasa kwalba a ikon ko ai na yake ya mutu ana fasa ko ya mutu haka yi yace wai ya sai da gausun ma ya zo yadda yake fa to kai nan man kana can Senegal din cikin gidansu ma tukun tunda shehu ya tsallake cikin gida ma tukun tun da shirya tsallake cin gida ai kuma kowa ya abu an an an an hanta akuya kissa hanta akuya din nan kissa ce ta gaske da komai an sa dafi dan wannan auta hanta din nan aka fi sa dafi aka bayar aka kawo shehu ya san dan aikin a gabansa aka yi komai da komai ya sa wuka ya yanke can dan autan inda aka fi sa dafi shehu ya cinye a gaban dan aikin shi to wannan ne rabona to amma yanzu tafi daji ka je ka yi rami ka binne wannan abincin kakkafa ko akuya ko kadangare ya gaban da shi ka wanke kwanan ka zuba a cikin ramin nan ka fili ai haka an nuna ma an san abu kaza ba haka ya ci ya ya ci Allah ji kansa ji kansa aka ga bai fito wazifa ba aka ce ai akwai jana'iza jama'a ai akwai jana'iza jama'a ai ya kalle ga daki a gaje wa a zauje au baka mutu yace a na mutu na awa biyu na mutu tsakanin magariba da isha inda idan na yi bacci a wannan tsakanin kuma lalle wannan bacci yana da nauyi to tsakanin magariba da isha dai na mutu na mutu gaskiya ne abun ku yayi kyau amma radiyallahu ta'ala anhu zagarwa Allah ya kiyaye mu albarka Allah ya ba mu wannan tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kalifofin sa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah bai dau abin nan na mutan Madina Makka da wasa kaga aka dinga tsare shi har sai da Allah ya turo wannan cewa Allah ya kiyaye shi wallahu ya asmuka minan nasi sannan manzo Allah ya fito da kansa yace kowa ya tafi Allah ya tsare sallallahu alaihi wasallam kuma fi'ila kuma ya nuna Allah ya tsare shi dan ranar banin mustalaki ne ko haibara jiba ya angwance da uwar mumunai an kashe babanta an kashe mijinta an a mafoga mazalla an angwance da ita da daddare a cikin ɗaki a cikin tamfor suna tare da mazalla sallallahu alaihi abu ayyubal ansari ya kwana a kofar rumfar manzo Allah ya ji motsin mutum manzo Allah ya ce waye wannan yace ni ne Abu Ayyub al-Ansari ne yace ne kake yace wannan matar da kuke tare da ita ce ban yarda da ita ba ya Rasulullahi ga ubanta can dai ga mijinta can gaka amma kuna tare da ita manzo Allah ya ce Allah ya ma albarka Allah ya tare ka duniya da lahira ce ka ba komai Allah ya tsare ni ba abin da zai faru ko kuma haka Allah ya tsare Abu Ayyub al-Ansari na ya tsawon rai har zamanin kaliban da aka tafi Constantinople Rome Italiya din an kai yaki nan a nan Constantinople yan tana Turkiya ko a nan ya rasu Abu Ayyub al-Ansari din nan sarkin an yi sulhu kuma za a tafi musulmi sarkin ya ga musulmi duk sun taru wajen jana'izarsa da yadda sun ce za ana yin akwati za a tafi cewa aka ce a ai sahabin annabin su ne babba ai da annabin ya zo madina wa gidansa aka fara sauka da za ta sarki ya ce a kan ku ɗauke su ku ban min shi nan wajen za mu kiyaye shi mu ma garin mu ya samu albarkar za haka ba abu ai ba har gobe nan gwamnatin duk da ta a bajatin da take sai ta yi bajatin kabarin abu ayyuba al-ansari yan gadi da komai albarkar wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shi kuma kare manzo Allah na dare daya shi ga Allah ne yana kare shi har tashin kiyama ana kare kabarin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala wannan wannan kenan kaga yanzu lalle hadari yana nan to Abu Ayyub al-Ansari shi kuma Ubay bin amma dai bai iya fitowa da abu amma duk wata ƴar kafa in ya gani sai ya nemi ya abu to ana cikin irin wannan lalle hadarin maka ya ya kawo to kuma za mu zo lokacin da wani ma zo ya kawo hari ya kwakwashe yan sarakuma na gefen gari to yanzu dai kasan musulunci ta zama an so kawo mata hari kaza kaza ai dole kuma izini ya zo to sai Allah ya yi musu izinin kariya kai izinin yaki kuma yanzu daga sannan izinin yaki ya sauka shi ma a wani lokacin ba dole ba in ta kama ayi sai da aka ka sai da Abdullahi bin Jahashin sai da Abdullahi bin Jahashin kuma manzo Allah ya tura shi nasa yakin akwai abin da ya faru to sannan ne an san fa yanzu dole ne kuma sai an gwamza tunda yanzu an taɓa ƙurai shawan da abuwa kan ba ta yi ba dole sannan kuma Allah ya saukar da izinin dole kuma har yana faɗan ma ga yadda za a yi ga yadda za a yi yakin ga yadda za a yi kashewa ga yadda za a ɗaɗɗaure ga yadda za a yi sulhu ga yadda za a yi kaza kuma Allah ya dinga koya musu kawai lalle manzo Allah ya san kuma tun da ya Allah ya nema billa billar kuma fagen daga da kaza ya san yaki kuma ya tafi lokaci kuma ya yi dole kaza to izini ya sauka a cikin wannan lokaci din nan da ake ta kawa kuma wannan annabi kenan da masu hijira Abdullahi bin Ubay bin Salul kenan hatta mutanen madinan gabaki ɗaya su kuma yanzu duniya gaba ɗaya ta ɗaure musu kai ta haɗe musu kai dama da za su yi alkawarin manzo Allah ya zo musu sai da shugabansu ya ce kai ku tsaya fa ku san me fa za ku yi fa yanzu fa in kuka ce annabi ya je garin ku fa duniya ce za ta harbe ku da harshashi ɗaya ma'ana haɗe muku kai za a yi fa za ku iya haƙura kuma manyanku ne maza su rasu faɗin yaƙi ya kaure kan wani ya ga ranar wacce babansa ya rasu kuma sannan ya ce zai yi sakwa-sakwa ko kuwa za ku yi haƙura suka ce wallahi za mu haƙura ita to ku yi ku yi mubaya'a da shi in ba haka ba ku tsale shi yana garin su za su suka yi mubaya'a da manzon Allah ko manyan su za su rasu ko za su rasa komai ko za su taimaki Allah za su taimaki manzon Allah sallah aka yi wannan alƙawari yanzu ma mutanen Madina ba su da damar su gudu su ban manzon Allah dan ba da ka aka yi ba alƙawari aka to ya rasulullah in mun cika wannan kowa yake ko kuma aljanna ko kuma an kun cika wannan ko kuma aljanna to haka da ake bi to yanzu ne in ka shehunne suka ga in suka ji za su irin wannan yarjejeniya mutane za su warware ko kuma Allah ya faɗi duk wanda ya rayu inna dan wuta ne faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi ala to to gwara dai su bashi da yancin kansa dai kadan kadan har shi da kansa ma Allah ya tabbatar da shi a kai to haka mutanen Madina saboda ya zo mutanen Madina sai da aka yi mutanen Madina haka suka suka zamanto yawa sai da aka yi mutanen Madina ba wani mai kwanciya sai da makami ba wani mai kwanciya sai da makami a mutanen madina kowa da makami yake kwanciya ba wani wanda zai fito da safe sai da makami da daddare saboda a kowane lokaci a iya kawo musu haji da kowane lokaci zaman tsoro amma dai duk da haka sun yarda da Allah sun yarda da manzo Allah ga dai su muke ta faɗa sai a ji kamar lafiya kalau suka samu wannan daraja kamar a cikin hutu suka samu wannan ina ya wai ba duk ba ma fa ba ana yakin ba dai amma ta haka suke ba mai iya kwana yadda makami a ba mai iya fita bayan gari a cikin daji ko ta amsai da makami a ciki to ana ce haka ubangiji ya saukar musu uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ya yi wa muminai izinin yaki saboda zaluncin su da aka yi da abu an kwace musu kaya an kore su daga gari an yi kaza ai kuma yanzu sun zo a ba su zauna lafiya din ma anan ba su zauna lafiya ba to ya ake so su sai ku za su je su shiga ko kai ai dole su kare kansu yanzu in dai wannan ne to Allah ne iko mai Allah zai taimake su duk mutumin da duk in dai haka ne aka yi masa ba haka kawai dan tamore ko dan tsarawo ko kaza kaza Allah zai taimake shi taimakon nan biyu in ma Allah ya taimake shi lalle ya ragargaza makiyansa nasu abu wannan taimako na zahiri kenan in ma Allah ya taimake shi a'a su makiyansu bubbuke shi su kashe shi amma kuma sakonsa ya kai ce Allah sarki mutumin kiri wallahi na Allah ne ya haƙura ya yi kaza ga shi nan ya rasa kan akan ya iska su ko azzalimai sun yi kaza yanzu da mutanen da suka kashe sayyidina Husaini sun san zai samu wannan ɗaukaka duk ma kaman shi ya fi shari baban kan ma kashe shi aka sai na alin ma kashe shi aka annabi sallallahu alaihi wasallam dafin kai bara duka ba gida amma dai ba za ka ji wanda za a dinga zancen kashe shi nan ba da wannan irin duk kabarinsa na gwal ne na kaza da kaza da sun su ko ina suke kullum tsinuwa tana bin su tsinuwar duniya tsinuwar lahira duk duk na kirki ma yana tsine musu duk da baki da da sun haka ma da ba su taba shi ba ga shi sun kashe shi amma shi ya nasara akwai mutumin da an kashe shi amma shi ya nasara sakonsa ya kai abinsa ya kai zaluncin da ya kashe shin kuma ya lalace saboda ba a yi ma shekaru su tuma yadda ma daular umawiya din ta watse duk gaba da sai da daular ta su ta watse shi wa gashi nan daular ta tashin kiyama daular ta tashin kiyama to nasara haka take kan wani zai yi mamaki to a ce an kashe mutum kuma a ce an yi in dai sakonsa ya kai akwai wanda an kashe shi sakonsa ya kai duk gaba ki da akwai wanda kuma a ya samu ya yi ran ya yi kaza to Allah mai taimakon su ne in dai dan zalunci aka yi musu haka Allah mai taimakon su ne tabaraka wa to wannan aya in ta sauka cikin ayoyin izinin yaki na farko amma bata faranta shi ba a wannan sai bayan yakin Abdullahi bin Jahashin za mu zo da maganarsa nan gaba. to sannan ya zama dole to kuma Allah ya faɗi dalilin dan me ya musu izinin yakin ba haka kawai dai dan a'a dan a kauda barna a kafa zaman lafiya yadda za a ba Allah in ba fituna ana zaune lafiya kowa zai yi ibada sai yadda yake so manzalla Allah tabarak al-fitnatu ashaddu min al-qatl fituna ta fi wannan kashe-kashen ma bala'i abincin ka je ka nemi abincin ba ka iya fitowa ba ibadan ma sallan ma ba ka iya fitowa kai ba to da a zauna lafiya man kai ta ibada ka kai ta neman abincin ka kai ta kaza da ka Allah yake kan ku dinga neman fitina kuma fitina tana bacci Allah ya la'anci wanda ya Allah ya tsine wanda ya tashe ta daga bacci kuma fitina mutum ɗaya ne zai yasta a shanarta amma bai san garuruwan da za ta kone ba da haka Allah ya tsine masa saboda mutum ɗaya ne zai kyanta a shanata yana ganin da zai iya cewa huta mutu kaza kaza sai ga abin ya fi karfin bakinsa ya fi karfin bakin masu saya ma ya yake na ta haɗe gari ma wanda ya ji da wanda bai gani ba don haka fitina Allah ya raba mu da ita albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a roƙo manzo Allah ya ku roki fitina ku nemi Allah zaman lafiya kayi addinin ka zaman lafiya kayi sallar ka lafiya kayi wazifar ka lafiya ka nemi abincinka lafiya ka bi Allah ka mutu lafiya sai na Hussein kuma fa ba wai mutanen yanzu ne ragwaye ko kaza kaza ko ku a shehu ji ya shirya mana ba haka ba na Allah annabi da ya gashi biya mana sai na Hussein ji yakin da aka yi da babansa da Muawiya da kaza jiyan da aka yi duka baki da amma da babansa ya rasu aka yi man mubaya'a na mulki da komai da kaza da ya ga abu da zai ci gaba fita ta ci gaba shi da kansa ya ce ma'awa ya zo su yi sulhu ya danka abin mulkin gaba ɗaya ta gashi nan duk almajiran sai na azin da wa'yansu daga cikin al'umma da yan fitina wa'yanda da fitina suke yin kuɗi da ka da fitina sai ka in sun zo yace assalamu alaikum ya wanda ya kaskanta mu'minai assalamu alaikum ya muzillil mu'minina ya assalamu alayka ya wanda ya kaskanta mu'minai shi kuma sai ya ce in kaskanta mu'minai ya fi je in watsa su a wuta in je kawai in ta watsa su a fagen daga ana ta kashe su suna shiga wuta ba zan kaskanta su in ce a yi sulhu duk da baki daya to abin da ake so kenan yan fituna kawai su ta janya suna ta shiga wuta suna ta watsa mutane a wuta a'a ba na mutane su yi abu su zaman lafiyan su yi addinin su mun gode Allah komai kafircin mutum komai ba wanda yake ce ba za a yi sallah ba to lalle da ya ci uban taron nan komai aqidan mutum ba wanda yake ce ba za a yi wasiƙa ba to lalle da ya ga abu in muna wajen yanci in muna madina sarautar manzo Allah wajen yanci mai to kuma za mu a masallaci za mu da lafi kaza da in ko ba ma wajen yanci zaman maka ne ko ga ya daki ko kaza kaza kaza ba a da ko ina ko wannan bangare aka yi an nuna yadda za a zauna duk gaba ki da ba wanda zai ce za a to ba ga a zauna lafiya ya fi aje a yi fitinar da muradi bai faru ba kuma duk gashi to kaga dai yanzu rayuwar manzo Allah ita take koyar da mu daki daki daki daki irin rashin wannan karatu shi ya jawo duk abubuwa suka lalace mu ji irin wannan sai dai abin da ba shi da wani amfani za ga ana ta gwagwama rai a kai amma ga abin da ya dace a faɗa ba shi ne a faɗa to wannan ko me dalilin yakin Allah bi ya faɗa dan a kauda barna zaman lafiya ya zo a ci gaba da ibada lami lafiya Allah me yace allazina in makkannahum fil ardi su muminan nan da ake zalunta wanda ne musu izini su kashe halitta ta halitta ta ce ba me ce da kaji ne ya ma izini ya ce in yanka wani ai kagar sai akwai wani dalili ko siyo waye a kasuwa ba shi ya kera kajin ba to shi ko ubangiji shi ya halicce ko kafirin nan shi ya halicce shi halittarsa ne to abin da ya sa ku ne izini ku dan buge min wani daga cikin halitta ta su muminan nan da aka duka zaluncin da aka yi musu ba amma Allah ya ce abin da yasa allazina in makkannahum fil ardi su muminan nan sune wanda in muka ba su zaman lafiya akan ƙasa suka zauna lafiya akan ƙasa a kamu salata sai ai ta zalla sai ka ji kuma ana ta sallah masallatai kuma ana ta sallah da zaman lafiya ke dai a fito sallah asuba a fito ba zaman lafiya a za a ma wata ta fito gari asuba aqamu salata wa atawu zakata in kasuwa kuma duka yana suna ta kasuwanci zaman lafiya kuma sun yi kuɗi kuma shi ta bada zakka sai arziki bi ya samu wa amaru bil ma yan wa'azi kuma duk an zauna lafiya ko yi gara kowa ya gyara masallaci a sa lati ko kuma ai ta wa'azi hankali inda fitina ina ra'ayi wa'azi wai da zuwa wa'azi kai ma ba za ka yi wa'azi ai kuma fitina da duk kaga ba za a yi wannan bai da zaman lafiya wa amaru bil ma'ruf si horo kuma yan wa'azi si horo da alkhairi wani hawa anil munkari su hani ga munkari to wannan shi ne dalilin da Allah ya ce na ce a yi ga wanda aka zalunta shi ma ba ha kawai ba da aka abu to wannan dai shi ne dalili to kuma sai wannan haɗa kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tunda yanzu gashi to yanzu kuma manzo Allah zai tada binciken garuruwa da komai tun daga nan Madina har Makka zai ta aike duk aike wanda za a zauna da shi lafiya a aika saboda an san dai wata rana dole dai mutan makan nan abin da suke sha su zo su sai sun taho to gwara dai a shirya musu hanya a zauna zama la to wannan fa shine za a soma aike kuma Allah ya da gobe ma alhamisan Allah ya da ya dace mu zauna da kuma sai a dan huta daga gobe insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Thank you.